بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد من أقار جدد بوديا الله سبحانه وتعالى بيداد من ساتية أصبر yau mana ashirin da tara ga watan rajab hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara dubu da da da hudu arba'in biyu. a gida miladiya yau muna goma sha uku ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin 2021 mun dawo don ci gaba da karatun littafin kitabu tauhid allazi huwa haqqullahi alal abid na babban malamin addinin musulunci al-imam al-jalil Muhammad bin Abdul Wahhab muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya masa rahama yau insha Allah ta'ala za mu tashi babi na 41 babin da malam ya bude ce babu qaulillahi ta'ala wala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun babin da zai magana akan ma'anan fadin Allah subhanahu wa ta'ala wala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun wannan aya da malam ya bude babi da ita aya ce dake cikin suratul baqara kuma idan an lura da ita za a ga farkon inda malin ya kawo fala ta jihalu wannan fa'un ɗin suna kiranta fa'us sababiyya wata faci wacce wani sababi ne ya haifar da ita wani sababi ne Allah subhanahu wata'ala ya jero waɗansu ni'imomi da waɗansu aikace-aikace wanda yake shi ne yake gabatar da su zuwa ga bayansa na ni'imomi ni'imomi ne da falaloli na rayuwa wanda yake Allah subhanahu wata'ala shine ya samar da su gabayi to bayan Allah subhanahu wata'ala ya rattabu waɗannan ni'imomin sai ce fala taj'alu lillahi amdadan wa antum ta'lamun to ta saradiyan haka kar ku sanya mu Allah kishiya alhalin kuna sani ya ce ya ayyuhan nasu يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا ku mutane ku ji tsoron mahalicinku Allah wanda ya halice ku ya halice waɗanda suka zo kafin ku la'allakum tattaqun ku ku ji tsoron Allah ya ci gaba da bayani allazi ja'ala lakum al-ardha firashan Allah shine ya shimfida muku ƙasa wasana'a bina'an ya gina muku sama da ya koyi muku irin alkhairi da albarkatu da amfani da ni'imomin da kuke samu daga ƙasa kuke samu daga sama ba shine allazi ja'ala lakum al-ardha firashan wa samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an ya kuma saukar da ruwa daga sama wanda yake ruwan nan kun san da yake rayar da ku yake gina ku da izinin Allah subhanahu wata'ala to bayan Allah ya kawo waɗannan ni'imomi ne sai ya ce fala taj'alu lillahi andada ta sanadiyan haka kar ku sanya ma Allah subhanahu wata'ala kishiyoyi wa antum ta'lamun alhali kuna sane cewa Allah subhanahu wata'ala ba shi da kishiya to wannan aya ka kamar yadda malam zai bayani asalin wannan aya tana magana akan shirka babba da shirka karama wannan aya tana magana akan shirka babba da shirka karama domin su mushrikan zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama suna yin shirka babba suna yin shirka karama dan haka ayan za ta dauki hani akan shirka babba shirka babba kamar yadda muka sani ita ce shirkan da ke fitar da mutum daga da'ira ta addinin musulunci ya zama ya yarda bar musulunci haka nan kuma za ta dauki shirka karama shirka karama ita ce shirkar da ba ta fitar da mutum daga cikin musulunci sai dai ita idan aka ci gaba da tafiya a kanta takan kai mutum ya rude bar musulunci ita ce shirka karama abin da nafsi ya kira ta da sunan shirka amma kuma ba ta fitarwa daga cikin da'irar musulunci amma in aka ci gaba da tafiya a kanta tana jagorantar mutum zuwa ga kafirci kuma da shirka babba wacce take fitarwa daga cikin musulunci to ayan tana daukan kuma wannan shirka ta wannan shirka karama kana iya samun shi a cikin al'ummar musulmi da yawa to ta wannan janibin ne malam ya bude wannan babi ba magana akan babban shirkan ba babban shirkan mun gaba mun mutu shi a baya wurare daban-daban amma shi makasudin malam a wannan shine yi bayani akan karamar shirka wacce wannan ayan ta hada ma'ananta gabaki daya kamar yadda kuka ji ayan Allah ce fala taj'alu lillahi andada kada ku sanya ma Allah andad andad mu a hausance mafi yawa mukan ce kishiya ne to duk da kasance ina fahimtar kishiya yana daukan fuska biyu a wani lokacin haka ce kishiya wani abu da kuka yi hannun riga abu kaza bai kama da abu kaza sai a ce kishiyoyin juna ne kamar sama da kafa sai a ce kishiyoyin juna ne kamar ruwa da wuta sai a ce kishiyoyin juna ne kamar tausayi da mugunta sai a ce kishiyoyin juna ne kamar azaba da rahama to kaga ta wannan janibin ma'anan kishiya ba shine abin da muke nufi mu kuma anan ba wani lokaci kuma kila akan ce kishiya ana nufin daidaito to idan akwai wannan a Hausa to abin da ake nufin ke idan a Hausance aka ce kishiya yakan dauki daidaito in aka ce wance kishiyan wacce ce ana nufin matsayin su daya a wurin mijin to idan a Hausance akwai haka to abin da ake nufi ke amma dai a hakikanin ma'anan anniddu ko andadan a hausance shine kini da tamka kini da tamka da tafara shine ma'anan andad kila an fahimta amma idan wani bahaushen ya ce kishiya ma yana nufi akan daidaito daidaita abu in dai ƙwararren bahaushe ne ya faɗi haka to muna iya ɗaukar ma'anan a matsayin kishiya abin da ya san tantance wannan saboda mu a mafi yawan lokacin aka ce an yi Allah shirka makan ce an sanya Allah kishiya to kishiyan nan kuma ma'ananta ba abu ɗaya ba ne nake fahimta amma ka samu wanda yake ƙwararre a hausa in ya tantance ma'ananta mai yiwa tana iya zama ma'anin shirka ko kuma ma'anin niddu a larabci wallahu a'lam to sai malaika wani aya fala taj'alu lillahi andadan kada ku sanya ma Allah tamka da takwara da kini wa antum ta'lamun alhalin kuna sana cewa Allah subhanahu wata'ala ba shi da tamka ba shi da takwara ba shi da kini a cikin rububiyyan domin wancan aya gabaki ɗaya abubuwan da Allah ya kawo aikace aikacen Allah ne rububiyya ne rububiyya ne tunda ya kawo halitta ya kawo abin nan shimfiɗa ƙasa ya kawo ɗaga ginin sama ya kawo saukar da ruwan sama kaga duka waɗannan rububiyya ne na Allah subhanahu wataala sai ce fala taj'alu lillahi andada saboda haka kar ku sanya ma Allah tamka da kini wa antum ta'lamun alhalin kuna sane da cewa Allah subhanahu wataala bai tarayya da kowa ba bai tarayya da komi ba cikin halittar waɗannan abubuwan da samar da su da isar da amfanin su zuwa gaba to amma ayan kuma tana ɗaukar kar ku sanya ma Allah kishiya ko tamka ko kini a cikin duka ƙofofin tauhidi da uluhiyya da sifofin Allah da sunayensa ayan za ta iya ɗaukar wannan gabaki ɗaya ma'ana amma haƙiƙani ayan ta zo ne tana magana akan tauhidin rububiyya to kar mu manta da gamaniyar ka'idan da muka sha faɗin ta anan duk lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da rububiyya to babu makawa ne kaga ana jawo hankalinka ne zuwa ga uluhiyya wato duk lokacin da kaga Allah ya gaya maka waɗansu ni'imomi da ya maka to ko dai kafin a kawo waɗannan ni'imomin sai da aka kira ka zuwa ga tauhidi cewa a ta Allah da wuta sai a ce saboda Allah ya maka kaza ya maka kaza ya maka kaza ko kuma bayan an rattaba waɗannan ni'imomin to zaka ji a ƙarshe kuma an cike cewa to da ka kada kai shirka da Allah in kai da akari da irin ni'imomin nan da Allah subhanahu wataala ya maka wanda yake babu wani cikin bayi da ya maka shi da aka ayan da ya ce wala ta ja'alu lillahi andadan kar ku sanya ma Allah ababen tarayya ko kuma kar ku sanya ma Allah tamka da kini da kishiyoyi wa antum ta'lamun to tana rufe duka kofofin tauhidi guda uku ga baki daya tunda Allah subhanahu wataala bai tarayya da kowa ba a cikin sunayensa da sifofinsa mun mutu magana akan sunayen Allah bayanan kadan sannan Allah bai tarayya da kowa ba a cikin aikace-aikacensa duk aikace-aikacen Allah shi kadai yake yi hakanan kuma Allah bai tarayya da kowa ba gurin cancantan abota masa shi kadai ba shi da abokin tarayya amma kamar yadda na ce babban makasudin da ya sanya shi malam ya kawo wannan yana son ne ya ɗauki babin kurakuran da mutane suke yi a cikin tauhidin rububiyya shine makasudin kawo wannan aya a wannan gaba tunda ayan tana ɗaukar rububiyya tana ɗaukar tauhidin da ba wannan ba tana daukan babban shirka tana daukan karaman shirka to da haka wannan gaban karamar shirka ce malin ke so ya magana a kanta yace qala ibn abbas sayyidina abdullahi dan abbas ne ce fil aya yana fassara wannan aya sai ce al andadu huwa shirk ma'anan al andad da Allah ce fala taj'alu lillahi andada ma'anan al andad huwa shirku sayyidina abdullahi dan abbas ne ce shine shirka shine shirka shine ma'anan andad andad shine ka sanya ma Allah shirka yace affa min dabibin naml ala safatin sauda'a fi zulmatil layl subhanallahi yace wannan shirkan da ayan take daukan ma'ananta haka wata irin shirka ce wacce take afa min dabibin namin ta fi ɓoyuwa sama da dabibin namin gurbin tafiyan tururuwa ala safatin sauda a kan faifayayyen dutse baki fi gulmatin lai a cikin duhun dare la ilaha illallah wannan sayyidina abdullahi dan abba turjumanul qur'an gangaren gurin iya fassara alkur'ani mai girma wanda manzon Allah ya bashi tuta shi ya fassara wannan ayan da haka yace shirka daga cikin wato ababin da ayan nan ke magana akai akwai ashirkul khafiy shirkan da yake boyayyi mun yi magana cewa akwai ashirkul akbar babban shirka akwai ashirkul asghar karamar shirka to akwai kuma a shirkul hafiyu ɓoyayye shirka ita tunanin ta raɗe ne a harasan mutane ba za ka ga mutum ka ga shirkan tare da shi ba mutum ɗari dubu za su iya jin maganar mutum ba su gane shirka ba ce sai dai wanda Allah subhanahu wata'ala ya haskaka masa ya gane tauhidi haƙiƙanin ganewa to a wannan lokaci mutum zai iya gano wannan kalma da lafazin da wani farka shirka ce ko kuma mutumin da ya karanta tauhidi karatu mai zurfi zai iya gane ashe kalma kaza da ake farka ta shirka ce amma kana iya samun mutum ɗari ba su gane ba kana iya samun mutum dubu ma ba su gane ba kana iya samun malamai ma da dama ba su gane ta ba ballantana ɗalibansu ballantana jahilai shine Abdullahi dan Abbas ya ce to ita wannan shirkan da ake magana afamin dabibin namli ala safatin ta fi koyuwa fiye da gurbi na tafiyan tururuwa akan bakin dutse fi zulmatul layl a cikin duhun dare zama kun hararo wannan kun hararo yanda abin yake boye a samu tururuwa ko mutum ya tafiya akan dutse ba lalle ka ga alaman tafiyan shi ba ballantana tururuwa ku dai dubi kankantanta sai a sanya ta ce tafiya a kan bakin dutse ba fari ba da fari ne kila kana iya cewa ina iya ganin wata alama amma bakin dutse kuma a bakin duhun gari kana jin idan ka kalli wannan dutsen zaka ga alaman tafiyan tururuwan nan to haka nan karamar shirka ko kuma wannan koyayyen shirka ta koyi a cikin zukatan mummunai to ya za a gane ta kenan sai dai haske daga Allah haske daga Allah sai ya haska maka sai ka rika ganin ta kamar a ce maka an haska maka da torchlight ko wata fitilla ne haske to hasken nan kuwa shine karatu da sanin Allah wa man lam yaj'al Allah lahu nuran fama lahu min nur duk wanda Allah bai sanya mishi haske ba ba shi da haske dan haka idan Allah ya haskaka mutum ya gane Allah hakikanin ganewa to yana iya gane kowace kuskure da aka fuskantar da ita zuwa ga Allah subhanahu wataala sayyidina abdullahi dan abbas ne ya ci gaba da bayani ya ce huwa an taqul ga misalai zai kawo maka dan ka gane misalin ka ka gane irin yanda abin yayi yawa a cikin mutane wanda yanzu ma inda zaka zo ka ce zaka yi bayani da dama mutane ba za su gane ba sai ce kamar da mutum ke cewa wallahi wa hayatika ya fulan na rantse da Allah na rantse da rayuwanka ya wani wa hayati na rantse da rayuwata rantsarantsan da mutane suke yi da wani Allah yana daga cikin ɓoyayyen shirka na rantse da Allah na rantse da rawanin sarki na rantse da Allah na rantse da ɗakin Ka'aba alfarman annabi ba rantsuwa ba ce alfarman annabi in an yi duniya don annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk waɗannan nau'o'in shirka ne fa amma a harshe ya kuma koyi ga mutane da yawa mummune ma da yawa ba sani ba wata ƙulu har yi wala cikin misalai laula kulaibatu haza la'atanin lasus da ba dun wannan karyan ba da yau ɓarayi sun shigo gidan nan da ba dun wannan karyan ba da ɓarayi sun shigo gidan nan walaulal babu fi da la'atanin lasus da ba dun wannan agwagon ba to da barayi sun shigo gidan mu akwai agwagwa da ke sa ta tana gadi a ko mene sunanta na gif da ba dun wannan agwagon ba da ya barayin nan sun shigo gidan nan amma ce ta ihu ce ta ihu ce ta ihu har ta kore ai da ba dun agwagon nan ba da barayi sun shigo to ka hararo sauran irin kalmomin da muke amfani da shi da ba dun wani ya bani kaza ba da ba kaza ba da ba dun wani da ya bani not ba da ba dauke ni aikin nan ba duk an gama yin mun walakanci amma wani kawai ya bani not da ba dun na samu aiki ba da fa ba a yi auren nan ba da ba dun kaza ba da ba dun kaza ba wannan ya yawaita a cikin harshen mutane sayyidina abdullahi dan abbas ya ce wannan boyayye shirka ce amma kada ku manta kafin mu je da nisa a karatuttukan baya mun kawo bayanin cewa irin wannan laula laula din da ba din kaza ba da ba din kaza ba idan abin da mutum ya ce da ba din kaza ba Allah subhanahu wa ta'ala a ƙudurarsa ya tsara wannan abin yana faruwa ta sanadiyyar wannan abin kuma abin da ka faɗi gaskiya ne kuma kana hararo cewa wannan abin sababi ne wanda ya sababa shi ne Allah idan ka cika waɗannan sharɗe guda uku in ka faɗi laula babu ne mun yi wannan bayani a baya yayin da kake cewa dabarin abu kaza ba ya kasance dama Allah ya sanya wannan abin ya zama sababin wannan a shar'anci Allah ya da wannan a matsayin sababi sannan kuma lokacin da kake faɗi zuciyarka tana cike da cewa wannan al'amarin sababi ne kawai amma hakikan wanda ya sababa shi ne Allah kuma abin da ka ce da ba din kaza din nan bada kaza to gaskiya ne ba ƙarya bane to wannan ya halatta babu laifi a baya can mun kawo faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama da yake magana akan annansa Abu Talib yace laula ana lakana min asalin nan da ba din ni ba da ba jinni ba to da ya kasance a can karkashin wuta to abin da za a lura shine shin Allah subhanahu wataala ya sanya manzon Allah ya zama sababi na tsamar mutum na tsamar da mutum daga wuta ya sanya shi sababi to kaga shar'i na farko ya ce shin kuna jin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake faɗin wannan yana jin shi ne da ikon shi ne tsamar da wannan amin nashi daga wuta ko ku da yardan Allah da izinin Allah ne kaga shar'i na biyu to shin wannan abin da annabin ya faɗi gaskiya ne ko ba gaskiya bane shartai uku sun cika da haka babu laifi ka ce laula ana a cikin sayyid bukhari sayyidina umar lokacin da aka ce mishi annabi sallallahu alaihi wasallam ya saki matansa hankalin sa ya tashi ya je gidan na na hafsatu yarsa kenan ya ce me yasa kuke wa manzon Allah kaza me yasa kuke wa manzon Allah kaza ya ce ke yarinya ki sani laula ana laƙallaƙaƙi sai na umar ya gaya ma yarsa laula ana baicin annabi na duba na laƙallaƙaƙi da ya sake ki kun gani laula ana laƙallaƙaƙi baicin da annabi ya sake ki me yake nufi idan ka ɗauki waɗancan sharaɗai guda uku shin wani mutum na iya ma wani alfarma miji ya tunzar akan matarsa sai uba ya bashi hakuri ya hakura to kaga Allah ya sanya kyakkyawan mu'amala da sarki zai ma sarkinsa sababi ne akan shi miji ya riƙe mishi yarsa wannan babu ta ba kana kuma sayyidina Umar maganin da ya faɗi gaskiya ne ko ƙarya ne gaskiya ne dan ya sabo da suka faru a baya har ayan alqur'ani ne girma ya sako yana zargin wa'annan sashi na matan annabi sallallahu alaihi wa sallama da suka haɗe mishi kai wa radiyallahu ta'ala anhunna kila an fahimta kuma abin da ya faɗi gaskiya ne so da ka idan abu ya cika waɗannan sharaɗai guda uku kuma zuciyarka tana cike da cewa wannan abu mujarradin sababi ne amma haƙiƙanin wanda ya sababa shi ne Allah wannan babu laifi mutum ya amfani da kalmar laula an fahimci da kyau yawwa to shine Abdullah dan Abbas ne ya ci gaba da bada bayani yana kawo misali ya ce wa qaulur rajuli li sahibihi da yanda zaka ji mutum yana ce ma abokinsa ma sha Allah shi'ita Allah ya so kai ma ka so wannan yana faruwa a cikin harafan mutane da yawa Allah ya so kai ma ka so na dogara ga Allah na dogara gare ka Allah ya bani kai ne ka bani ana yi ko ba yi duk waɗannan koyayyun shirka ne wanda ta rabi akan harshen mutane kuma shirka ne kuma Allah na kama mutane da laifin wannan shirka kuma tana daga cikin nau'o'in shirkan da idan mutum ya mutu yana yin su gamammiyar aya da ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wannan gamammiyar ayan ta hada da wannan kalmomi Allah baya gafarta su sai an tuba wa in kana wadansu malamai suna ganin da aka ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi manya manyan shirka ake nufi kanana ba su shiga ba a ra'ayin waɗansu malamai amma ta hakiki na ilimi na nuni akan cewa da ƙaramin shirka da babban shirka da ɓoyayyen shirka in dai mutum ya mutu yana yin ta to Allah subhanahu wata'ala ba zai bakata sai ya yi ma mutum azaba a kanta amma ita wannan shirkan ba ta fitar da mutum daga cikin da'ira ta addinin musulunci to ka hararo irin waɗannan kalmomi akwai wata kalma da mutanen mu ke amfani da ita a yau amma ba ka gane cewa ko kuma bari mu bari sai mun zo maganar rantsuwa da ke gaba duk tana cikin kofofin ƙananan shirka ko ɓoyayyen shirka nan ma ya ce da faɗin mutum ma sha Allah ko shi ita Allah ya so kai ma kasu to shi ne nufi kawo sauran na dogara ga Allah na dogara gare ka Allah ya bani kai ka bani Allah ya tsare ni kai ka tsare ni duk waɗannan shirkoki ne koyayyu waɗanda suke kan harshe wa qaulur rajul da faɗin mutum laula Allah wa fulan da ba din Allah ba da ba din kai ba za a kore shi a aiki sai ka sa baki ba kore shi ba ka ce ai ni da ba din Allah ba da ba din kai ba da tun an kore wannan koyayye shirka ce sayyidina abdullahi dan abbas ya ce la taj'al fiha fulan duk abin da ya hada da aikin Allah kar ka sani kowa a ciki sai baicin Allah ya taimake mu da barayi sun shigo gidan nan Allah ya so shi kadai sannan kai kuma ka so za mu ji shi a gaba kan amma duk abin da yake aikin Allah ne ka bar shi aikin Allah yace haza kulluhu bihi shirkun duka wannan shirka ne da Allah amma wata irin shirka ashirkul khafi boyayyen shirka wanda idan ka yi ta girman zunubinta a wurin Allah ya fi girman zunubin zina ya fi girman zunubin zina wanda ya zina zunubin shi bai kai wanda ya ce na dogara ga Allah na dogara gare ka Allah ya so kai ma ka so Allah ya bani kai ma ka bani to girman zunubin wanda ya wannan ya fi girman zunubin wanda ya zina Allah ka tsare مالك رواه ابن ابي ابن ابي حاتم الامام ابن ابي حاتم شيني يرويته wannan اثري سيدنا عبد الله بن عباس وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه kaga waɗannan misalan da malam ya kawo ya kawo maganar rantsuwa ya kawo maganar ma sha Allah shi ita ya kawo laula Allah wa fulan to sai malam zai kawo maka waɗannan abubuwan da ya zo a cikin asar nan to zai kuma kawo maka su a cikin hadisai zai kuma kawo maka waɗansu asar ɗin daga waɗansu daga cikin magabata sai ya ce an umar bin khattab radiyallahu anhu daga sayyidina umar amma wannan an samu kuskure daga sayyidina abdullahi dan umar ne ba daga sayyidina umar bane wannan hadisi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce man halafa bi ghairi Allah duk wanda ya rantsuwa da wani Allah faqad kafara aw ashraka haqiqa ya kafirta ko kuma yayi shirka mai ruwaito hadisi ya samu shakka shin annabi ya ce ne faqad kafara ya kafirta ko ko annabi ya ce ne faqad ashraka yayi shakka akwai yiwon wannan shakka ne daga mai ruwaito hadisi akwai yiwon kuma ba shakka bane daga mai ruwaito hadisi wannan audin tana nufin wa dan autakan zo da ma'anan wa sai ya ce sai kasance man halafa bi ghairi Allah faqad kafara wa ashraka duk wanda ya rantsuwa da wani Allah hakika ya kafirta kuma yayi shirka ya kafirta kuma yayi shirka amma in kun fahimci karatun da muka wuto a baya rantsuwa da wani Allah tana cikin kofofin manya-manyan shirka ne ko ƙananan shirka mun yi bayanin nan ba ɗaya ba ba goma ba cikin wata nau'in shirkan take ciki mutum ya ce na rantse da ɗakin ka'aba ko kuma ya ce na rantse da babana ko ya ce na rantse da rawanin sarkinmu ƙaramin shirka ce ko babba na ku yi mun magana da wa'yan sun ce babba yan sun ce ƙarama rantsuwa da wani allah na daga cikin ƙananan shirka baya fitar da mutum daga cikin musulunci idan da yana fitar da mutane daga cikin musulunci an gwannan wa za ka bari a musulunci saboda ana rotsuwa da wani Allah da yawa yana daga cikin kofofin ƙananan shirka ila an fahimta to shine wannan da yace faqad kafara mun sha yin bayan cewa kufurin duna kufuri kafirci amma wanda bai kai matsayin kafirci ba shirka wanda bai kai matsayin shirka ba bi ma'ana kafircin da bai fitarwa daga cikin musulunci shirkan da bai fitarwa daga cikin da'irar ta addinin musulunci da haka kaga rantsuwa da wani Allah na daga cikin shirka oyayye da ya darsanu a cikin harasan mutane da yawa za mu bi shi a gabacin insha Allah ta'ala idan mun je gaba da haka rantsuwa wajibi ne ya faru da Allah a cikin hadisi manzon Allah ce la tahlifu bi abaikum idan za ku yi rantsuwa kada ku yi rantsuwa da ubanninku domin mutane sun saba yin rantsuwa na rantsi da babana to inda ya kan batar da mutane wani lokaci sai ake amfani da kalmar na rantsi kamar yadda ke ko a larabci ba ko da yaushe ne zaka ji an ce uqsim billahi ba ko wa aqsamu billahi sai dai wani lokaci kawai kaji an kawo shi da wallahi wa ko tallahi da ta ko billahi da ba ba za a ce uqsimu billahi ba wani lokaci akan faɗa haka amma lokaci ba a faɗi to ko a hausance idan da mutum zai ce da ubana bai gane a lokacin nan ya ce bi ayi bane kamar yadda zaka ce billahi to haka nan ya ce bi ayi na rantse da babana to wani sai ga ato ai ban ce na rantse ba ni na ce ne kawai da ubana hausa suna faɗin wannan da yawa da ubana kaza ko wannan marin suwa ne shine sai annabi ya ce la tahlifu bi abaikum kada ku yi rantsuwa da ubanninku ko da iyayenku mata sai ce man kana halifan duk wanda zai rantsuwa fal yahlif billahi aw liyasmut ko dai ya rantsuwa da Allah ko kuma ya shiru da bakin shi wannan sanannen hadisi ne bukhari da muslim suka rawaito shi duk wanda zai rantsuwa ya rantsuwa da Allah ko kuma ya shiru da bakin shi za mu ji karin hadisai akan wancan to me yasa ya zama rantsuwa da wani Allah ya zama kofa daga cikin kofofin shirka karama na san kun san dalilan yin rantsuwa dalilan yin rantsuwa ai dalilai ne guda uku su ne duk wata rantsuwa da kaji an yi ta dalilai uku ne dalili na farko karfafa magana duk wanda kaje rantsuwa yana son ya karfafa maganarsa ne abin da na faɗi din nan tabbas haka yake dalili na farko ke dalili na biyu kuma girmama wanda aka yi rantsuwan da shi ai girmama shi da inda kaji an yi rantsuwa girmama wanda aka yi rantsuwan da shi sannan dalili na uku kuma shedar da wanda aka yi rantsuwa da shi akan gaskiyan abin da aka aka faɗi yayin da mutum ya ce na rantse da Allah wannan hula ta ce a wannan lokacin yana son ya karfafi batun cewa hulan nan ta ce a wannan lokacin yana son ya nuna maka ni a wurina babu ƙololuwan mai girma kamar Allah shi ya sanya shi shi ya sa na rantse da sunansa ko na rantse da shi sannan kuma a daidai wannan lokacin kamar kana cewa ne ya Allah da na rantse da sunanka kashe da wannan abin da na faɗi gaskiya ne shine makasudin yin rantsuwa to duk inda mutum ya rantsuwa da wani Allah to kaga a wannan lokacin ya girmama wani irin yadda yake girmama Allah kaga nan in shirka ta shigo a ciki sannan kuma ya shaidar da wani akan gaskiyan al'amarinsa alhalin wancan bai san abin da yake ciki ba kun gane kofofin nan guda biyu duk wanda ya girmama wani irin yadda yake girmama Allah kaga nau'in shirka kololuwin girma tana gawa tana ga Allah subhanahu wataala haka nan kuma yayin da kake shaidar da wanda kai rantsuwa da shi akan gaskiyan abin da ka faɗi to in ba shi a wurin ko kuma bai san hakikanin abin ba to kamar akwai dan wani kaikayi kaikayi ko kuma wani abin nan hayaki hayaki da kake ji cewa wane ya san hakikanin yadda rayuwa ta take alhalin kuma wanda ya san irin waɗannan kusurorin rayuwar shine Allah subhanahu wataala shi yasa ba a rantsuwa da kowa sai Allah wanda ya rantse da wani Allah to hakika yayi shirka da Allah a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man halafa billata wal uzza falyaqul la ilaha illallah duk wanda ya rantse da lata da uzza wani Allah kenan falyaqul la ilaha illallah ko ya gaggauta fadin la ilaha illallah ya nuna la ilaha illallah da yake tare da ita rauni saboda shirka karama ta ta kuɗi da ita to ya jaddada la ilaha illallah domin imani yakan yi rauni a cikin zuciyar mutum ya tsufa kamar yadda ka san tufa na tsufa a cikin jikin mutum haka manzo Allah faɗi a cikin wani hadisi imanin mutum yakan tsufa wani wani rigan shi in ka ganshi za ka rigan shi sabuwa fil tana kyalli wani ko in ka ga rigan shi ko a ce maka dan Allah ka rika zuwa gona da rigan nan ba za ka samu ba to haka ne imani yake a cikin zukatan wasu wani imanin shi tas tas mai kyau wani imani shi rababban imani to duk wanda ya rantsuwa da wani Allah imanin shi ya rubi sai annabi ya ce fal yaqul la ilaha illallah ya qara jadda la ilaha illallah saboda imanin ya riga ya rauni to a daidai wannan gaba ne nake so in gaya muku irin abin da da dama a ma'aikatan gwamnati yanzu sai ka ji suna amfani da shi amma ba su gane cewa nau'in rantsuwa ne sai ka dubi mutum sai ka ce da girman kujeranka da girman kujeranka kaza wannan rantsuwa ce kamar yadda waccan tsohuwan take cewa da ubana in ta ce da ubana tana son ta karfafa magana ne tana son ta nuna girman uban nata ne ko ba ka bane to yayin da ka ce da girman kujeranka me kake so ka nuna kana son ka karfafi matsayin da ke tsakankaninka da shi idan kai mishi magana ya ce kai wani sai ka ce da girman kujeran karanka shi daɗi me kake so ka karfafa magananka ko kuma kana son ka karfafa biyayyanka gare shi ne a cikin zuciyarka ka zo ka ga mutum ka ce da girman kujeranka me kake so ka nuna cewa ina nan ina maka biyayya na yadda da kai ogani sai kuma ka kawo ta kalma wacce za ta nuni akan gaskiyar maganarka sai ka ce da girman kujeranka bi ma'ana ina rantsuwa da girman kujeranka amma kai baka gane rantsuwa kai ba wannan shirka ce koyayya wacce take a harasan mutane musamman mutanen wannan zamanin su suka kirkiro ta mutanen ba sai duka ji mace ta ce da ubana ko na rantse da rawanin sarki ko in kana karanta littattafan hausa irin na da sai ka ji an ce na rantse da rawanin sarki abdurrahman ka ga wannan shirka ce karama na rantse da ubana ko makamacin irin waɗannan kalma to shi ne da girman kujeranka wannan nau'i ne daga cikin nau'o'in rantsuwa mala yace rahu tirmidhi wa hasanahu wa sahahahu al-hakim wannan hadisi ne ingantacce shekar albani ma ya inganta shi a cikin a cikin irwaul ghali wa qala ibn mas'ud sayyidina abdullah dan mas'ud yace la an ahlifa billahi kaziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi sadiqan yace wallahi in yi rantsuwa da Allah akan ƙarya ya fi soyuwa gare ni fiye da in yi rantsuwa da wani Allah akan gaskiya wannan ita ake kira mubalaga wato mubalaga ce gurin kazanta abu yace in yi rantsuwa da Allah akan ƙarya kaga matsaloli guda nawa ne ke wurin nan guda biyu na ɗaya dai ƙarya kowa ya san ƙarya kawai a yi ta ta isa ta shigar da mutum wuta tana cikin manyan manyan zunubai ƙarya ƙarya tana cikin manyan manyan zunubai kuma duk wanda ke ƙarya ɗan wuta ne kai a wani guri ma Allah ya tsine wa makareci wa naja Allah anaka Allah alal kadibin makareci dai tsinanne ne kuma ƙarya kofa ce daga cikin kofofin da take kai mutum wuta kaga matsala ta farko ke to sannan kuma sai aka zo aka yi rantsuwa a kanta ƙarya ce dama can ga zulbinta sai ko mutum ya zo ce na rantse da Allah ba a yi ba alhalin an yi waɗansu malamai suka sanya irin wannan a matsayin shi ne alyaminul ghamus rantsuwan da ke dulmiyar da mutum cikin azaba rantsuwa akan ƙarya to kaga yayi ƙarya kuma ya kafa she ya kafa Allah a matsayin shaida akan wannan ƙarya kun ga matsaloli guda nawa guda biyu kowanne daga cikin su babban zunubi kowanne daga cikin su babban zunubi to sai Abdullahi dan Mas'ud ya ce to in yi rantsuwa da Allah akan ƙaryan nan duk da waɗannan matsalolin ya fi sauki na zunubi fiye da kai rantsuwa da wani Allah akan gaskiya wannan abu na wani tabbas na wani ni na je na siya akwai shaidu akwai hujjoji sai mutum ya ce na rantse da ɗakin ka'aba wannan abin na wani to zunubin shi a wurin Allah ya fi mutumin da ya rantsuwa da Allah akan ƙarya ga shi ya yi ƙarya ga kuma shi ya rantsuwa da Allah akan ƙarya to zunubin wannan bai kai wancan na biyun nan saboda wannan mutumin da ya ƙarya ya yi babban zunubi kabira ce min kaba irin zunubi la shak ya rantsuwa da wani Allah akan ƙarya kabira ce min kaba irin zunubi la shak amma wanda ya rantsuwa da wani Allah kofa ɗaya ce amma mai tamkar da dubu wurin zunubi shine yayi shirka da Allah ne karamar shirka to girman zunubin karamar shirka ta fi girman zunubin manya-manyan zunubai kun gane kun gane inda lissafin yake ko wa'ancan kofofi ne da yawa na manya-manyan zunubai wannan ko kofa ɗaya ce shirka karama to mutum ya yi shirka karama ta fi girman zunubi a wurin Allah fiye da ya je ya karya kuma ya rantsuwa da wani asibi ya karya rantsuwa da Allah a kan karya Allah ka shirya da da haka malamai sai an yi da gaske sai an tsara harshen nan kamar yadda ya wajaba tauhidi ya zama a cikin zuciya to haka nan ya wajaba tauhidi kuma ya zama akan harafa kamar yadda ya wajaba kai ta tarbiyyantar zuciyarka ka sami ingantacciyar aqida da bata cakuɗe da shirka da bid'a ba haka nan ya waje baka tarbiyyanci harshenka ya zama ya samu tsafta daga shirka ɓoyayyu da mutane suke yawan fada zuwa gare shi da haka ashe al'amarin ba ƙarami ba ne ba kawai da bakin cin tuwo ne ka zo ku ne ɗan sunna sak a'a me ka ƙudurta kuma mene harshenka ke furtawa a nan ne za a gane kai sunna sak ne ko ku kawai dai kana son suna ne kana ganin kamar kana kan sunna jama'an fahimci wannan da kyau Allah ka shirye ta da mu ala cewa an Hudhaifata radiyallahu anhu daga Hudhaifata bin al-Yaman an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala manzon Allah ce la taqulu ma sha Allah sha fulan kar ku ce Allah ya so wani ma ya so walakin qulu ma sha Allah thumma sha fulan sai dai babu laifi ku ce Allah ya so sannan wani ya so Allah ya so sannan wani ya so ma sha Allah thumma sha fulan me yasa saboda a duk lokacin da ka kawo wawun ta katabi a taswiya ita wo tana nuni akan daidaitakan daidaitaka ne amma thumma sannan ita tana nufi akan rufa bayani idan da za a ce ja'a zaidun wa amrun da zaidu da amru sun zo waye babba a cikin su ko waye ya fara zuwa ba wanda ya fara zuwa a cikin ba bayan wanda ya fara zuwa ba a bayanin wani babba a cikin su da zaidu da amru ne duka sun zo zuwan su duk matsayin su ɗaya ne saboda an kawo shi da wu amma in aka ce ja'a zaidun thumma amrun zaidu ya zo sannan amru waye na ɗaya a cikin su zaidu to idan aka ce ma sha Allah wa shi'ita Allah ya so kai ma ka so kenan da san bawa da san Allah duk abu ɗaya kaga wannan ganganci ne an gwama Allah amma Allah kishi amma Allah tarayya an ɗauki matsayin Allah an gwama wani daga cikin bayan Allah ce amma in ka ce ma sha Allah thumma sha'a fulani ko kuma thumma shi'ita Allah ya so sannan kai ma ka so to wannan sannan in tana nuni akan cewa kai na ka san yana musan Allah bayani yana rufa mishi bayani tunda Allah ya tabbatar da yana da mashi'a kuma Allah ya tabbatar da bayi ma suna da mashi'a sai Allah ce liman sha'anin kum ayyafaqi wanda ya ga dama daga cikin ku ya tsaya akan tafarki sai dai wa ma tasha'una illa ayyasha Allah ku ba ku isa ku ga dama ba sai abin da Allah ya ga dama ashe bawa yana ganin dama Allah ma yana ganin dama amma ganin daman Allah shi ke gudana ganin daman bawa shi kuma yana raka ganin daman Allah subhanahu wataala ila an fahimta da haka idan ka ce Allah ya so sannan kai ma ka so to wannan na bawa tana rikiya ne ganin Allah subhanahu wataala babu laifi akan haka babu laifi akan haka amma banda abadin banda abadin tawakkali tawakkali ba za ka ce na dogara ga Allah sannan na dogara gare ka ba za ka yi wannan ba wa ala Allah fa tawakkalu in kuntum mu'minin mun karanta a baya dogara ko akan Allah ake dogaro ko akan Allah ake amma aikace aikacen da Allah na yi ba wa na yi to babu laifi ka faɗi na Allah sai kai amfani da kalmar summa ko kuma sannan sai ka ce Allah ya so sannan kai ma ka so saboda nasu ya tabbatar da bayi suna so ko kuma suna ganin dama haka ne shi ma Allah subhanahu wataala yana ganin dama Allah ya bani sannan kai ma ka bani saboda Allah na badawa bayi ma suna badawa haka Allah ya tsara bayi mutum ba zai iya baka naira dubu ba zai iya to da haka Allah ya bani sannan kai ma ka bani wannan babu nufi akan haka ila an fahimci wannan da kyau kaga cikin za mu karanta shi a gaba ko mun kawo shi satin da ya gabata cikin kissan waɗancan mutane uku da shi wancan mala'ika da Allah ya turo ma waɗancan mutane jarabawa ya zo gurin kuturu ko ya zo gurin mai kora ya ce mishi ka taimaka min fala bala ghali al yawma illa billahi summa bika yau babu yadda za a yi isa gurin da nake son isa in isa garin mu illa billahi har sai Allah ya taimaka min summa bika sannan kai ma ka taimaka min to kaga taimakon da wannan bawan zai yi yana jin taimakon da Allah subhanahu wata'ala zai yi babu laifi akan haka malai sharawa abu dawud bi sanadin sahihi al-imam abu dawud ya kawo hadisi da isnadi ingantacce waja an ibrahim an ibrahim an-nakhai ya zo daga ibrahim an-nakhai annahu yakrahu an yaqula a'udhu billahi wa biha yana kyaman bawa ya ce a'udhu billahi wa biha ina neman tsarin Allah ina neman tsarin ma'anan ya karabu yana kyama da ma'ana ya harrimu yana haramtawa saboda a harshen magabata a harshen alkur'ani da harshen hadisi da harshen magabata duk inda kaji an kawo makaruhi haramun daga baya baya daga cikin tabi'ai da tabi'u tabi'in sai ana amfani da kalmar makaruhi a matsayin abin da yake zuci abin da ba a so ba a so a yi ba amma in kai ba ka da zunubi amma qur'ani galibin inda qur'ani ke kawo kalmar makaruhi ko hadisi abu haramun ne idan ka dauki suratul isra Allah ya rattaba waɗansu miyagun kurakurai miyagun kurakurai wanda ya fara da shirka da Allah ya kawo maganan zina ya kawo maganan cin dukiyar maraya ya kawo maganan kisan rai ya kawo abubuwa mabambanta a cikin suratul isra la taj'al ma Allah ilahan akhar tun daga nan har yazo wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana ya kawo maganan saba ma iyaye fala taqul lahum uffin wala tanharhuma ya kawo maganan wala taqrabu zina ya kawo maganan wala ta'kulu mala yatim duk ire-iren waɗannan laifuka haka Qur'ani ya kawo su duk da ya gama sai ce kullu zalika kana sayyi'atan inda rabbika makruha ko kana sayyi'uhu inda rabbika makruha duk cikin waɗannan zunuban su a wurin Allah makaruhi ne shirka da Allah makaruhi ne haramun ne zina makaruhi ne haramun ne kisan rai makaruhi ne to da ka qur'ani idan ya kawo makaruhan yana nufin haramun haka nan a cikin hadisi manzon Allah sosan yana cewa inna Allah yarda lakum salatan wa yakrahu lakum salatan Allah ya yarda muku da waɗansu abubuwa guda uku kuma ya ɗauki waɗansu abubuwa guda uku a matsayin makaruhi a ciki sai kawo almubazzaranci wanda yake almubazzaranci na an ce inna bazzare kani ikhwani shafi duk masu almubazzaranci ɗan uwan shedan ne to shin Allah zai ɗauki almubazzaranci a matsayin makaruhi ne a matsayin haramun kenan da ka makarin wa ya karabu Allah yana haranta muku waɗannan abubuwa guda uku akwai almubazzaranci akwai kila wakala an ce ka ce kai ta yada magana da babu tabbaci a kanta akwai kuma ibadatul mal shine tofartar da dukiya to da haka nan da ya kawo yace ya karahu bi ma'ana yana haramta mutum ya ce a'udhu billahi wa bika ina neman tsarin Allah ina neman tsari tsarin wa yujawwizu an yaqul amma yana halatta bawa ya ce a'udhu billahi thumma bika ina neman tsarin Allah sannan ina neman tsarin saboda ka ga bawa yana iya tsare ka cikin abin da Allah subhanahu wataala ya kaddara zai iya tsare ka mun tattauna akan babu ma ja'a bil isti'aza ko kuma min shirki al isti'aza bi ghairi Allah mun karanta shi a baya mun ji cewa kofofin neman tsari kofofi hudu ne akwai abin da yake babu wanda ke iya tsare ka sai Allah to neman tsarin wani Allah a cikin wannan shirka ne akwai abin da yake wani Allah na iya tsare ka amma kuma ba shi a wurin to ka nemi tsarin shi a wannan lokacin ya zama shirka saboda kamar kana kudurta cewa ya san gaibu ne ya san halin da kake ci irin yadda za ga waɗansu suna da shegunan su da waliyansu mutum zai faɗi sai ce sai ambaci sunan shehu ko wani daga cikin mutanen da yake ganin waliyayi yana neman tsari ne da wani Allah alhalin kuma ba shi a wurin kila da yana gurin ne sai ka ce yana son ne ya rike shi ko ya kama shi kamar za ka faɗi ka ce wani rike ni kila ga wani abun kaga ai babu laifi babu laifi saboda wani Allah na iya tsare ka a wannan in yana wurin amma in ba shi a wurin fa mutum zai faɗi sai ce shehu ko sidi abdul qadir ko makamantan wannan wanda ke duk manzo amma dai na sidi abdul qadir yanzu sai dai shehu kawai kawai kawai gauti ne ko barhama ko waye ko waye ko waye ina gani ina son ne in nuna cewa wancan ma ya tsufa an ƙara fitowar wa'in sababbin shirkan a babin isti'aza to kofa ta uku shine neman tsarin wani Allah cikin abin da yake Allah ya kaddara wani Allah na iya tsare ka wa ya biyo karin shi zai buge shi sai je gurin maman shi sai ya uya yace kin ga zai buge ni yana neman menene tsari kuma Allah ya shar'anta wannan zai iya tsare ka ina an gane abu maganin da kyau so da ka neman tsari gurin irin wannan ba matsala ba kashi na hudun shine ka nemi tsari gurin wani Allah kuma wani Allah zai iya tsare ka sai dai shi ba shi da karfin yin haka shi kuma wannan shiriri ta daban kaura ne ba shi da wani hukunci ka tawanni a shari'a sai dai a ce kai kawai mutum shi ta kare ne kila kafin ce dauka ce misali yan sanda sun zo za su kurkuɗa mutum kamar lokacin da ake harkan corona ka san za da motan yan sanda da motan waye da motan waye da motan waye mota uku ko hudu za a zo a kurkuɗa mutum ana zargin yana da corona to a ne lokacin sai ka jabar limamin angon ka ce liman ka gani ka ga abin da za su yi liman shi ma ta kan shi yake shi ma liman ta kan shi yake a wannan lokacin shi ma an ta kama sai a ce a cikin kuɗa shi ma ya zauna da masu corona ka ga wani shirin mutane kawai so da haka mun riga mun to babin isti'aza a wurin Allah to da haka cikin abin da wani Allah na iya yin maka matukar dai zaka gwama da Allah ina neman tsarin Allah to sai ka ce sannan ina neman tsarin matukar dai wani Allah subhanahu wataala zai iya wannan qala yake cewa wai qulu laula Allah thumma fulan babu laifi ka ce baicin Allah sannan wani babu laifi ka faɗa haka sai ya ce wala taqulu laula Allah wa fulan amma kar ku ce baicin Allah tare da wani duk waɗannan mali ya kawo nau'i'in kurakure ne na ƙananan shirka da ke faruwa akan haram lokacin da sahabbai a nasu sun yace musu irin waɗannan bayanan suka ji abin fa ba sarki sai Allah sahabbai da dama hankalin su ya tashi sai suka ce to ya manzon Allah ka gaya mana wata addu'a mana wanda za mu riƙa yi saboda irin waɗannan kurakuran ƙanana ko kuma a ɓuyayyu da ke fitowa daga harshe wanda idan mun yi shi Allah zai gafarta mana sai annabi ya ce to ku ce Allahumma inna na'udhu bika min an nushrika bika shay'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu sai annabi ya annabi ya ba su wannan addu'a Allahumma inna na'udhu bika min an nushrika bika shay'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu to idan mutum kullun kana yawan nana ta wannan addu'a to ana fatan ire-iren waɗannan kurakuran da kake yin a harshe baka gane ba kana ko bakin kokarin ka kiyaye ana fatan Allah subhanahu wataala zai gafarta mu Allah ya gafarta mana bihi masail sun abin da ya gabata zamu koyi ta al'ula mas'ala ta farko tafsiru ayati tafsiru ayatul baqara fil andad mun ji ma'anan ayan da ke cikin suratul baqara wanda take magana akan al andad mun ji al andad shine takwara da kini da tamka الثانية مسألة تبيو أن الصحابة رضي الله عنهم للي صحابي رضي الله تعالى عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر sukan fassara ayan da ta sako tana magana akan babban shirka annaha ta ummul asghar cewa tana hadawa da kananan shirka da aka sabai idan aya ta zo tana magana akan babban shirka to sukan fassara ta har akan karaman shirka kamar yadda sayyidina abdullahi dan abbas ne wannan aya الثالثة مسألة أخرى أن الحالف بغير الله شرك للي ينسوا دون الله شركا ممكن أن نقرأ أتكون إنها حديثي الرابعة مسألة هدو أنه إذا حلف بغير الله صادقا إذا متن يرنسوا دون الله الحال هنا كان جسيا فهو أكبر من اليمين الغموس وياتي جرمان ذنبي أورين الله تيدر رنسوا دا الله أكن كريا شين اليمين الغموس الخامسة مسألة تدير الفرق بين الواو وثم من جاء قريبا بنشي تكنكانو da kuma thumma saboda wo tana nuni ne akan daidaito thumma kuma tana nuni akan rakiya fil lafazi a cikin lafazi malaki babu ma ja'a fi man lam yaqna bil halif billahi babin da yazo zai magana akan wanda ya kiyarda idan aka yi mishi rantsuwa da Allah ina hukuncin sa hukuncin sa shine yayi haramu tunda anan baya mala ya kawo magana akan in za a yi rantsuwa a yi da Allah to sai yanzu mutum ya rantsuwa da Allah to kai menene ya wajaba a kanka duk wanda ya maka rantsuwa da Allah wajibi ne ka girma ka girmama Allah ka yarda da abin da ya rantsa maka duk wanda ya rantsa maka da Allah ya ce wallahi ko tallahi ko billahi ko ya ce maka na rantse da Allah wannan abin da na faɗi haka yake wajibi ne a matsayinka na mummune musulmi wajibi ne saboda girman da kake gani na Allah ka girma wannan magana wajibi ne akan idan mutum yake yin haka nan ya fada cikin babban zulmi babban laifi ila an fahimta sai dai malamai sun yi bayanin cewa akwai mutumin da yake sanannen abu ne cewa shi ne gaskiya ne sananne ne kowa san shi ne gaskiya ne to wannan duk inda ya ce maka wallahi wajibi ne ka yadda idan ka ki yadda girman zunubin ka bai kasa da girman zunubin masanaci ba ila kun fahimta saboda menene saboda wannan mutumin sananne ne wurin gaskiya sai kuma ya ce wallahi ko ya ce tallahi ko ce na nufi da Allah wajibi ka yadda akwai kuma mutumin da yake kyakkyawan zaton da kake masa ya fi karkata zuwa ga gaskiya ko da ko kila an dan san to ba dai zaka ce 100 bisa 100 ne gaskiya bane amma dai kamar kashi 70 a mafi yawan lokaci in yi magana gaskiya yake idan ya ce maka na rantse da Allah ko ya ce maka wallahi wajibi ka yasa saboda menene saboda rinjayen gaskiyar rayuwarsa to wajibi idan ya rantse maka ka yadda shi kuma wannan mutumin tan tagariyan makaryaci ne to ne idan ya rantse maka ba lalle ka yadda ba sahabbai sun ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan manzo Allah yana ga mu cewa yahudu su yi muku rantsuwa 50 in suka yi muku rantsuwa 50 su yadda sai sahabbai suka ce ta yaya za mu yadda da rantsuwan yahudu bayan makaryata ne sai annabi ya shuru ya nuna annabi yanzu ya da wannan hujjan ce ashe in aka san mutum akan makaryaci ne to ko ya rantsuwa ba lalle ne kai gaba ba dole bane ko kuma mafi rinjayen rayuwarsa makaryaci ne ya saba maula wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa alazza ta'ala na rantsi da Allah an san shi dan maula ne da kuma rantsuwa yake maulan shi to wannan koyi maka rantsuwa ta kishi anan ba dole ne ka yadda ba amma duk wanda aka yadda da gaskiyan shi ko kuma aka rinjayar da gaskiyarsa wannan kafa'an wajibi a yadda amma wanda aka san shi tan tagaryen makaryaci ne ko kuma mafi rinjayen zato makaryaci ne to wannan ba larai ne ka yadda jama'a an fahimci wannan da kyau to shine malam ya bude babi babu ma ja'a fi man lam yaqna bil halif billahi badan wanda ya kiyarda da rantsuwan da aka mishi da Allah an ibn umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala daga sayyidina abdullahi dan umar yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace la tahlifu bi abaikum kada ku gangancin yin rantsuwa da iyayenku abin da muka tattauna a baya ko sai ya ce man halafa billahi duk wanda zai rantsuwa da Allah falyasduq to wajibi ya gaskiya idan bai gaskiya ba fa ya rantsuwa da Allah kan ƙarya yana cikin mene kenan al-yaminul khamus da muka wuto a baya yanzu rantsuwa ce wacce tana dalmiyar da mutum cikin azabar mutum jahannama da haka duk wanda zai rantsuwa da Allah wajibi ya girmama Allah in dai Allah na da girma a cikin zuciyar bawa babu yanda za a yi bawa ya ɗauko Allah da girman Allah ya shaidar da shi akan kanya sai dai wanda ya zama fasiki da ka duk wanda ya rantsuwa da Allah akan ƙarya tun anan ya san shi fasiki ne in ana lissafo fasikan anguwa in aka ce wani yana luwaɗi wani ma yana zina wani na shaye-shaye to shi ma yana yin rantsuwa da Allah akan ƙarya duk saman fasikai ciki gara ma mazinacin can akan shi saboda shi ya ya walakantar da girman Allah subhanahu wataala duk zunubin da yake harin ana harin zatin Allah to ya fi girman zunubi fiye da zunubin da ba haka take ba kila kun fahimta sai annabi ya ce man halafa billahi falyasduq duk wanda zai rantsuwa da Allah to ya tabbatar da cewa gaskiya zai faɗi wa man hurifa lahu billahi duk kuma wanda aka yi masa rantsuwa da Allah falyarda wajibi ne yadda kamar yadda muka yi bayani ya ce wa mallam yarba wanda ko aka yi mishi rantsuwa da Allah mutumin kirki wanda an san shi da gaskiya ko kuma kyakkyawan zato na nuni akan gaskiyansa ya yi masa rantsuwa da Allah ya ki yadda falaysa min Allah ba shi ba Allah ba shi ba Allah Allah ya faranta daga gare shi kaga wannan ba karamin narko bane wanda aka yi mishi rantsuwa da Allah ya ki yadda to ba shi ba Allah ba Allah ba shi Allah ya barranta daga gare shi saboda me ya nuna bai san girman Allah ba bai san girman Allah wanda bai san girman Allah ba ina ruwan Allah da shi ai in dai kai mummuni ne dole ne girman Allah ya shiga zuciyarka in aka yi maka rantsuwa da Allah dole ka dauka ka kuma yadda رواه ابن ماجه الإمام ابن ماجه رويتون حديثي بسند حسن بإسناد حسن فيه مسائل شن أبين دي غبات لهم فإنش الأولى مسألة تفرق النهي عن الحلف بالآباء من جن نفسه حني أكثر رنسوا دئيا إذا ممكن يرنسوا دئيا ينفع يا يمين كنا يا شركة وشئري karamin shirka Allah ka tsare mu da karamin da babban الثانية مسألة تبي الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى an yi umarni ga duk wanda aka yi mishi rantsuwa da Allah to wajibi ya yarda wajibi ya yarda amma menene sharadin haka cikin mutumin da aka aka san gaskiyan shi ko kuma kyakkyawan zaton da ake mishi cewa mai gaskiya ne amma makareci zai maka rantsuwa da Allah din da san girman Allah ba mun taɓa zuwa wata tafiya da muka yi Lagos shekara kamar ashirin da suka gabata mun je za mu shiga mota sai wani wani wani dan dan kamasho sai ya je malam ku zo ku shiga motar nan muka ce ba za mu shiga ba za mu je mu shiga na kamfani irin motocin nan da suke da tsarin in dai karfe kaza ya ko da mutane ko ba kaza ko ba mutane za a tashi amma ta ci tsari ya zo ce mana malam kun gani dan uwanku ne musulmi kun ji abin da ya fara kafa mana hujja dan uwanku ne musulmi wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa ba zan cuce ko ba zan muku karya ba na rantse muku da Allah motan nan mutum 36 ke cikin ta duk yan kasuwa ne sun je su sallah ne na rantse muku da Allah wanda muke tare da shi da yake shi ya san yan kayan shi ce kai tsare maka ne shi ni kuma sai ji gaba na ta faɗi na ce a ai tun da ya rantsu wannan ba zai hukunta kyale shi ba yace na ce maka ka kyale shi na ce mishi a'a ba zai wanke shi ba da ƙarshe dai muka yi ban kwana ce to shi kenan Allah ya ba ku sa'a muka shiga mota mun shiga motan ƙarfe shida na yamma akan 'yan kasuwa sun je su sallah su dawo muna shiga sai zai ce ustaz ku kawo kuɗin mota don suna dawowa sallah kuma kila za ku sallah suna dawowa kawai tafi dama motar mutum arba'in da nawa ne take ɗauka in kuka shiga yanzu sauran mutum bai wuce uku ba kafin ma ku ga masalla an samu kuɗi muka ba da kuɗin mota sabon shiga to ba waye saboda mu muna ɗaukan komai akan gaskiyan shi muka shiga mota muka je muka yi sallah karfe shida zuwa shida da rabi mun gama sallah mun dawo mala ina sauran yan kasuwa da suna nan zuwa shida da rabi bakwai takwas tara goma sha ɗaya to ni dai ina gaya muku sai sha biyu sauran muka tashi a motar mu muka gan shi na ce mishi kai malam ba kai kai mana rantsuwa da Allah ka ce mana kai dan uwan musulmi ne ba za ka cuce mu ba gaskiya ustaz mu ma gaskiya ni ne muku haka ne don ku shiga na ce to kai tsinanne ne tun da yana faɗi in ne muku ƙarya Allah ya tsine mu in ne muku ƙarya Allah ya tsine mu ni musulmi ne dan uwan ku ba zan cuce ku ba na ce to ina maka bushara cewa kai tsinanni ne eh a tafi ɗin a ji'a to irin wannan in ya maka in ya ɗauko ƙur'ani in za ka ce in ya maka bukkan ƙur'ani ya rantsa za ka yadda a salifatu wa'idun liman yamarda mun je narko da aka yi ma wanda bai yadda idan aka yi mishi rantsuwa da Allah to mun ji shi ma sharaɗin shi cewa idan ka tabbatar da gaskiyar mutum to muna fatan Allah subhanahu wataala ya ƙara girmama ya ƙara girmama ƙudurarsa a cikin zukatanmu kuma Allah subhanahu wataala ya tsamar da mu daga rantsuwa na ƙarya Allah azurta mu da rantsuwa akan gaskiya ko muna fatan Allah ya raba mu da shirka manya da ƙanana da shirkan da ake yin su akan harasa ɓoyayyi wannan shine ƙarshen wannan zaman insha Allah ta'ala sati mai zuwa kuma za mu je babi na gaba babi na gaba yana da alaka da babin da ya gabata duk kurakure ne a cikin shirka a cikin tauhidur rububiyya wallahu ta'ala a'ala wa alam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
malam sai na ce da Allah wai shugaban jiha ya aiko mishi zai je ga